أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
kamar yadda muka alkarwanta yau za mu fara karatu na umdatul ahkam wanda wannan littafi shi ne ajandan ta biyu a cikin karatun hadisi a wannan majalisi na bisa tsarin manhaji na ɗaliban hadisi wanda yake ala jaddati salam bayan arba'una sai umda daga nan sai bulugu wa halin majarra wannan littafi na mawallafin shi wato taqiyuddin abu muhammad dulgani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai ya rubuta shi ne a matsayin umda ga ɗalibi wato madogara a cikin hadisan da suka shafi hukunce-hukunce a wanda nuskar da ke hannuna da ita ce insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikinta tare da wani lokaci za mu dinga tsokaci akan wasu musa wasu tsaba'at insha Allah wanda nuska ce ta دار طيبة للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية أبو بمبرن الرياض عند wato ainihin suka ɗauki nauyin buga wannan littafi domin ɗaliban ilimi wanda ya yi tahqiqin littafin shine abu kutaiba muhammad al-fariyabi wanda ya mai takdimi fadilatu sheikh muhammad bin abdurrahman ali sa'ad yau insha Allah ta'ala za mu shiga cikin mukaddimar littafin da izinin Allah bayan jin takaitaccen tarihin mai littafin kal'ada na fata an gane wanda sunan shi da wannan nuskar ta zaɓa shi na umdatul ahkam في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد محمد عليه الصلاة والسلام مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم wannan zai magana akan hadisan da kacal bukhari da muslim suka ruwaito hadisan da bukhari da muslim suka haɗu wurin ruwaito su kana ɓangaren ahkam kawai domin shi a littafin bukhari jami'a ne ya tattaro maganganun annabi salama da ayyukan shi da yaƙe-yaƙen shi da halayen shi da sifofin shi da sauransu ciki akwai ahkam na ta shari'a ta ɗan shi kaza halal ne kaza haram wato minan nahiya alfanniya ta ce littafin umdatul ahkam littafi ne na hadisi kuma na fiqh littafi ne na hadisi saboda ana kawo ruwayoyi daga sahabbai daga manzo sallallahu alaihi wasallam littafi ne na fiqh saboda abu mutum din shi yana magana kan ahkam ne al-fiqhiyya ba za a rasa mu'amalat da wasu abubuwa na akhlaq da sauran abubuwan da suka shafi shimulat na addinin islami da za su shigo ciki ba da dama musulunci tsabtataccen addini ne kuma addini ne da ke da wata washija da wata alaka tsakanin bangarorin shi da bangare da ana magana kan adab dole fiqh zai shigo dole aqida za ta shigo ana magana kan ahkam dole adab da ainihin aqida da tauhidi usuluddin komai za ka iya gani a ciki so dama abin ɗaya ne na fata an gane wani so wannan kenan sai dai akwai wasu mu'akhazat da aka yi mawashi mafusi wanda suke a ba dan ba dan ba da shi ake ma kowai wani su ba za a yi ba inda mu'akhazat din shine ya kawo hadisi wanda bukhari kadai ya fitar da shi ko muslim kadai ya fitar da shi duk da muqaddima ya ambaci ne mattafaqa alaihi shaykhani ne ko kuma ya kawo wani lafazi wanda ba ma ya cikin bukhari ba ya cikin muslim amma dai asalin hadisin yana cikin sahihain ya an samu wani da ya kawo wanda yake ba a ga lafazin shi cikin bukhari ba ko muslim amma dai ma'anar shi tana nan cikin sahihain na fata an gane wanda duk in mun zo kan wannan gabar insha Allah ta'ala za mu tsokaci a kai kamar yadda muka faɗa a baya tsarin karatunmu na umda zai bambanta da tsarin karatunmu na arba'un arba'un mun karanta shi cikin wato ainihin tamahuli sosai da haka cikin umda ba za mu kala wannan jaɗin ba da haka bayanan za su dinga zuwa wani lokaci a dunkule sai dai inda yake buƙatar wato ainihin a ƙarin bayani ana za mu yi shi ba tare da wato ainihin a tatwil al-mumil ba ba tare da tafsir al-mukhil ba insha Allah ta'ala kuma duka wannan sai da taimakon Allah muna neman taimakon shi da agazawar shi ya kama hannunmu ya datar da mu ya mana gam da katar gurin wato ainihin iyar da wannan aiki mai girma kuma ya sa dan shi za mu yi wannan karatu yau muna nawa ga wata bakwai ga watan hudu rabi'un isali jira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu tun bature yana na yau ɗaya ku eh lefure mai november ko eh wani zai mu wato watan sha ɗaya ko first november insha Allah ta'ala dubu biyu da ashirin da biyu demil bendi 2000 22 aiwa to kafin mu shiga cikin mukaddiman malam a gurguje ina fatan nukba ta samu shiga in ba ta shiga ba a haƙuri amma muna fatan Allah ta'ala ya samu samu damar shigar da ita saboda sanin mai littafi na da mahimmanci gurin ka girmama littafin ka kaddara shi ka san wannan da gwagwarmayar da ya yi da irin wato ko ba komai dai kayi kwaikwayon shi gurin wato asalib din da ya bi da hanyoyin da ya bi gurin tara wannan ilimin da ya tattara maka wannan littafi za ka zo ka ji ita umdatul ahkam shin iya bajinta shi ya zuba ciki ko ko dai wato ya yi ne don yan tata masu tatata a cikin ilimi idan ka ji namijin aikin da ya za ka iya bambance ya shahara da lafazin shi na alhafiz wancan lokacin karni na biyar zuwa farkon karni na shida daga an ce alhafiz kusan a yankin da suriya yankin su dimashq to an ɗaura shi zuwa ga alhafiz al-maqdisi ko shi ko alhafiz wanda aka haife su shekara guda ibnu qudama ibnu qudama da yake shi ma jigo ne a mazabar hanabila ko kakan ibn taymiya abul barakat ko bisalam da sauransu amma dai galibi an fi talakin alhafiz akan taqiyuddin abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn sarur ko surur a cikin muqaddima iyanin ya kawo nasabar shigo ya kawo ibn rafi' ibn hasan ibn ja'far al-maqdisi الجماعيلي سنن ينكيني ثم الدمشقي الصالحي هذا سنة تكن مماليك الصالحية وكما أقوي سلالة صلاحية سو وتعين صلاح الدين الأيوبي ما قال بإن كجاء الصالحي وعند سك موالي بنشني أنقاني يقول الحنبلي المذهب جنا an haife shi ɗari biyar da arba'in da ɗaya ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya rasu ɗari shida daidai kinan ya shekara hamsin da tara a duniya da shi da sheikh al-muwaffiq ko al-muwaffaq afwan ibn kudama hafiz shekara ɗaya aka haife su sai dai ibn kudama ya fi shi jimawa shi ya kai har shekara ta ɗari shida da ishirin domin yi tarjama shi cikin karatun ah, wato ainihin ta'azim ko na'am wanda da shi da ibn kudama abna'u khala ne iya mata suke ko ɗiyan ɗaya mata da mamar ibn kudama da mamar da makdisi ya da kanwani an haife su a yanki garin jama'il sannan shi ibn kudama ya koyi hadisi a ƙasar dimashq da baghdad da mausil da hamzan da asfahan ko asbahan ko isbahan ko isfahan iskandariya da masar a ƙasashe bakwai ya shiga koyon ilimin hadisi cikinsu sannan wa haddasa bi isbahan ya karantar da hadisi a garin asbahan da baghdad da dimashqa suriya da masar egypt da dimyar wanda shi bai je koya can ba ya je karantarwa wal iskandariya ya karantar a iskandariya da yanki ne mai girma na misra kaga kasashe shida wa kataba ma la yusufu ya rubuta littattafan da ba za ka iya siffanta su ba sai dai ka faɗi abin da iya ya zo a kunnanka musannafa tasanif al-mufida ya yi rubuce-rubuce masu fa'ida kwarai da gaske daga cikin rubuce-rubucen shi wanda wannan tarzama mulakhasa ce daga cikin tarihul islam na limamu zahabi mujalladin shi na 42 daga shafi na 442 har zuwa 448 iya inda na lakhaso kenan amma ya yi mai tarjama mai tsawo sosai ya kasance yana girmama shi gaya yana kiran shi amirul mu'minin na filhadi zahabi daga cikin littattafan shi akwai al-misbah fil ahadith as-sihah ba umda ba al-misbah fi ahadith as-sihah cikin juz'i 48 sai ajza din ba su kai girman mujalladi ba juz'i kusan ka iya takriban ya zama rabin mujalladi ko kuma sulusin shi haka a takaice dai in bugu ne na zamani zai iya kaiwa kalar mujalladi 24 ko mujalladi 20 ko 18 haka na fata an gane ishtamilu ala ahadithi sahihai hadisan sahihai ne ya fitar da su ta hanyoyi daban-daban da maganganu a kansu kuma da isnadin shi na fata an gane littafi na biyu nihayatul murad murad fi fi sunan da shi ma gabjejen littafi ya kai juz'i ɗari biyu nihayatul murad da su tunda aka ce ƙarshen manufa ka san ko ai akwai zubewan ƙwarya amma littafin lam yubayyidu ba a buga shi ba shi ma bai buga shi da bai rubuta shi nuska ta yaɗawa ba ya tattara masu mu'at ɗin shi ne a ciki duka da isnadi kuma littafi na uku al-yawaqit wato gwanagwalai ko mu ce ma'adanai na wato ainihin lu'lu'u da sauransu wanda shi mujalladi ɗaya littafi na hudu tuhfatu talibin fil jihad wal mujahidin juz'i ɗaya na biyar ar-rawda da shi ya kai juz'i hudu na shida fada'ilu khairul bariyya da akan daraja ta manzo sallallahu alaihi wasallam cikin mujalladi hudu tafi na bakwai kitabu al-zikr mujalladi biyu ko juzi'i biyu na takwas al-isra cikin juzi'i biyu na tara kitabu tahajjud suna cewa tahajjud bid'a ne da maqdisi tun kan ibnu taymiya ya rubuta littafi akan at-tahajjud juzi'i biyu tafi na goma kitabu al-faraj juzi'i na biyu ya juzi'i biyu littafi na sha ɗaya rihilatul ahya'i ila al-amwat juzi'i biyu tafi na sha biyu kitabu sifat wanda ya akan sifofi bisa minwali na ahli sunna wal jama'a juz'i biyu da sha uku mihnatu ahmada mihna jarabawa da imam ahmad ya shiga ciki ya yi shi juz'i uku tafi na sha hudu zammun riya juz'i daya sha biyar zammun ghiba juz'i daya sha shida at-targhib fi du'a juz'i daya sha bakwai غنية الحفاظ في مشكل الألفاظ ليش أكن لفظ مسيح wato ainihin cin karo da juna a zahiri na hadisi mujalladi ne guda biyu manya an gane littafi na sha takwas al'amur bil ma'ruf juzi'i wato ainihin ɗaya littafi na sha tara ya yi shi kan fada'ilu makka juzi'i hudu littafi na ishirin fada'ilul hajji juzi'i ɗaya ishirin da ɗaya fada'ilu rajab juzi'i ɗaya ishirin da biyu wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam juzi'i ɗaya kitabul hikayat na ishirin da uku juzi'i bakwai ishirin da hudu zikrul kubur juzi'i ɗaya ishirin da biyar manaqibu umar ibn abdul aziz juzi'i ɗaya ishirin da shida أجزاء في الأحاديث والحكايات أكثر في أكثر من مئة أجزاء كي سمد الجزء دري يعيش أكام حديثي ده حكايوي da a ciki akwai abubuwa na ban al'ajabi daban dariya da sauransu wato malami in ya koshi da ilim ya fi yana taɓa wasu fannuka wanda sai ga to ai ba a gama koyon ilimi a shi ya gama abin da ya sauwaka ko ba haka ba sa ibn rajab ala ibn al-jawzi akhbar al-hamqa ko al-mughaffalin labarin dolaye da shaka tafi ko ya tara saboda labarin ana son tarfihi wani lokaci kayi karatu kayi karatu ka gaji sai kuma a taba abin da ya shafi dan nashadi haka da raha ba tare da an fita daga cikin ladabi ba wannan littattafai guda 26 dukkaninsu da isnadi ya yi kowane littafi ba magana da zai kawo ba isnadi sai da yanta aliki wa hadhi kulluha bi asani sanan littattafan da yayi ba tare da isnadi ba akwai littafin al-ahkam ba wannan ba shi juz'i shida ne akwai al-umda fil ahkam asalin sunan da ya sa mai kenan shine umdatul ahkam akwai kitabu ad-durar wanda ya wuce mujalla ya wuce juz'i tara akwai asiratun nabawiyya juz'i ne babba akwai an-nasiha fil ad'iyyati sahiha juz'i ne babba bangaren al-i'tiqad akwai tabyin awhami abi nu'aym al-hafiz fi sahabati juz'i ne babba to yayi cin gyara akan littafin abu nu'aym al-asfahan da ya akan ma'rifatu sahaba wuraren da ya kawo wani ba sahabi bai mai da shi sahabi da sauransu dai wanda kowa bai kubuta daga wannan kuskuren ba sannan akwai kitabul kamal fi ma'arifati ar-rijal fi iddati mujalladat amma shi da isnadi ya yi shi ake waɗannan littattafai guda bakwai su ne waɗanda ya rubuta ba tare da isnadi ba littafin kamal fi ma'arifati rijal ya yi shi akan aljarfi wa ta'adil da shi ne al'imamul mizzi ɗalibin shekul islam ibn taimiya malamin su ibn kafir kuma sadikin shi malamin su az-zahabi ya ɗauke shi sai ya tahzibin shi cikin mujalladi 37 an gane ko shi al-hafiz ibn hajar kuma sai ya zo ya yi wato ya ƙara hazzaba shi tahzibu tahzibil kamal sai ya yi shi cikin mujalladi 13 14 15 duka yana kaiwa sannan ya ƙara zuwa da ya ga zai ma wasu ɗaliban wahala sai takribu tahbibi tahbibil kamal cikin juzu'i biyu a mujalladi ɗaya wanda ya shi alkamal ɗin asali na almughni ya samu aiki kala kala sannan da suka yi wato naƙadi wanda suka yi ta'ayyibi wanda suka yi mai zailu wanda suka yi sharhin wasu maganganu da sauransu da kusan dai shine umda cikin littattafan ƴan baya abin da ya shafi jarhi da ta'adi na fata an gane ma akwai wanda suka riga suka gabata da su ne asali su ibn abi hatim su ibn hibban su ibn ma'in imam ahmad maganganun su da ke cikin littattafan su su ne gaba akan wani to al-maqdisi كان لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه zai wuya a tambaye shi kan wani hadisi ba sai sai ya ambace shi ya yi bayanin illar shi da matsalar shi da kuma ingancin shi ko rashin ingancin shi masanin hadisi ne biddika ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان ابن فلان وبين نسبه قال الذهبي الإمام الذهبي يتي وأنا أقول وكان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في الحديث عند أفهم لقب إلى أمير المؤمنين سنة ديواكو ويسو بخاري ويسو ما مالك ويسو الثوري ويسو شعبة والحجاج سورانس ولم يزل يسمع ويسمع ويكتب إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته يقول شيء بين كويا ينا كويروا ينا ربوتو ينا يروى هل وفاته إلى رحمته إن شاء الله تعالى أبو عبد الله ابن النجار تحدث الكثير صنف حدث الكثير وصنف في الحديث تصانيف حسنة وكان غزير الحفظ هذا يوم حدث من أهل الاتقان والتجويد بما يجمع فنون الحديث آه، قيما بجميع فنون الحديث يا قري شكن دكم بانقرور حديث عارفا بقوانينه يا صندوق الرواية صورنسو وأصوله سن أصولنا حديثي تشين كتب الحديثية الأصول الأمهات وأتي صحاح لسنن ومجامع لجوامع ومعجمات صورا نسو ويا سنسو وعللي سنئلو لهم حديثي الضعيف والصحيح والحسن والشاذ والمعلل و و و وصحيحه وسقيمه وناسخه أسن ناسخ ومنسوخ وغريبه أسن لفظ باقي لتكن حديثه ومشكله مشكلات الأثر أسن سنة حديثي كما ظاهر يا تكرر يا ذا أحد أشياء ذا أي كذا وفقهه أسن فقه حديثي لا حمار المتن بنيش ومعانيه ثم أنونيش يعني ألفاظ إن شاء اللغوية وضبط أسماء رواته يا سن ضبطين أسماء الرواة وأنا هشيم وأنا هشيم وأنا بشير وأنا بشير وأني وأتعنيهم الليل وأنا ليل وثورنس وأنا يزيد وأنا زيد وكان كثير العبادة ضد إلهم من الناس تنمي يوم عبادة أبن دون زقالي بيتي وهلا حدوة العلم والعمل كثير العبادة ورعا تنمي تاتا تنتم تمسكا بالسنة yana mai kankama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunna ko kafar katako na'am sai ala qawanin salaf a bisa ka'ida ta magabata yake tafiya to ba dan bid'a ba lam yazal bi dimashq yu'inu ba'da ruju'ihi min isbahan yuhaddith wa yantafi'u bihi an-nas haka ya ci gaba da zama a dimashqa ya karantar da hadisi al'umma na karuwa da shi sai jarabawa ta faru dama haka tafiyar take inda da'awa za ka yi to ka shirya ma duk wani kalubale ka ɗauka za a iya kashe ka za a iya ma sharri za a iya ɗaure ka za a iya korarka za a iya dukanka za a iya rusa ma gida a abin da ba za a iya ma ba dan amma wanda suka fi ka to daga nan ila an takallama fi sifati wal qur'ani bi shay'in ankarahu alayhi ahli ta'wil sai dai zo yi bayani kan sifofin ubangiji da abin da ya shafi imani da alqur'ani cewa maganar Allah ne da kaddara da sauransu bisa tsarin magabata mu'awwila su kuma ba su ji daɗi ba min al-fuqaha shanna'u alaihi suka bata mai suna wa uqida lahu majlisun bidari sultan aka shirya mai zaman tsiye a gidan gwamnan dimashq hazarahu al-fuqaha wal qudar fa asarra ala qawli alimi kenan na Allah ya doge akan faɗin magana shi cewa aya ce hadisi ne yayin da magabata suka fahimta ba zan canza ba wa abahu iraqata ramihi haka suka ce ya halatta a zubar da jinin shi jinin shi ya halatta hasada ce ba komai ba su ba su da wannan ilimin ne shi yanzu ya zo ya bayyana kuma sun ɗora mutane akan saɓanin haka bisa taklidancinsu yanzu bayyana wanda ya suke ganin yanzu awan za su koma gare shi zaka bari a ce ma ƙarya yake haka ne abin da ke faruwa kawai su haramta ma kansu gaskiya su haramta ma wa waninsu la takunu awwala kafirin bi to dan haka suka halatta jinin shi an yi taga-taga ana nema a kashe shi fa Allah da ikon shi fa shafa'a lahu jama'atun ila sultani min al-umara al-akrat sai wasu daga cikin gwamnoni da wazirai da shugabanni ne daga cikin 'yan kabila ta kurdawa al-akrat wanda suke ana kiyasta yawansu da mutum miliyan talatin a yanzu kuma suna da dogon tarihi da yarensu da kuma jinsinsu yana haɗaɗa a yankin yammacin asiya falasu iraq da iran da syria da su turkiya da kusan shi ne ake ganin markazinsu na farko to ana ta maganganu kan kurdawa su ce 'yan shi'a ne wasu ce sunna ne wasu akhlaq ne bai na shi'a wa sunna bawancin da ya fi abin da dai tarihi ya karara sunna ta fi yawa cikinsu don 65% 65 filmi'a filmi'a nasu ahli sunna ne yan shi'an ba su wuce goma cikin ɗari sai sauran wasu kiristoci wasu yahuda wasu kaza da fata an gane amma 5% nasu musulmai ne 85 cikin ɗari to kurdawa sai rike sarauta da kaza wanda sun yi intima'i zuwa ga larabci musta'aribu ne a lokacin su ne ke mulki haka suka nemi ceton shi suka wato ainihin ba da baki cewa za su sa shi ya bar garin wa tawassafu fil qadiyyati ala an yakhruja min dimashqa fa ukhrija ila misr fa aqama biha aka kora shi misra je ya zauna khamilan amma baya bayyana kan shi ila wafati ila hini wafati wannan akwai maganganu da yawa wanda aka tsallake sifar shi ta kasance bayyunul bayan amma laisa bil abyadil amhaq ba irin fari ne na zabiya ba bal yamilu ila samra daga dan karkata zuwa ga samra shine fari ne dan jajjaja haka an gane hasanar sarra kasance yana da kyawun mushirya kassan lihiya yana da gemu mai yawa to gemun shi ya fi nawa yawa yana da gemu mai yawa wasi aljabi yana da goshi haka mai faɗi ishara zuwa ga yana da kai mai girma haka mabaran gongon ba san babban kai alkhairi ne wata ran kwafin na'am azimal khalq tun ne mai jiki haka ba siriri ba ne ba can sosai ta malkama kama gaban shi a tsaye suke gam wato ka annan nuwa ya kuru min wajihi yana da kyau kwarai kana da'ufa basuruhu min kasrati albuka'i wan nasri wal mutala'a yawan kuka da yawan rubuce-rubuce da yawan karance-karance yasa raunin idan shi ya rauni ganin shi ya rauni maganganun malamai akan haddashi da darajar shi da sadiqar shi abu al-zahir ismail bin zufur yace wani mutum ya zo gurin abdulghani al-maqdisi yace mishi akramaka Allah رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ مئة ألف حديث متن سيرا cewa idan baka haddace hadisi dubu ɗari ba to matar shi ta zama sakacciya ya ake ciki ya tambayi almakadisi da kanshi na fata an gani rantsuwar saki almakadisi ya ce mishi lau halafa aksara la sadaka inda ma yi rantsuwa sama da dubu ɗari da yayi gaskiya dubu ɗari tun yaushe muka haɗu yanan matar tana nan ko tabbiya abu tahir ya ce shahadtul hafiza ghaira marra na sha ganin al-maqdisi ba su ɗaya ba bi jami'i dimashq babban masallacin dimashq wanda abdul malik bin marwan shi ya gina shi babban ya kware yas'aluhu ba'd al-hadirin wasu daga cikin ɗaliban da suka zo saurare ko mu ce 'yan saurare su suka fi wannan gangancin sukan tambaye shi wa huwa alal minbar sai ikra lana ahaditha min ghairi al-juz karanta mana hadisanka hadisai ba wannan da ka rubuta ba cikin juz din ka mai mujalladi 200 ne ce ba cikin wannan ba juz'i 200 ce wasu hadisan muke so daban ka karanto mana an gane ai fa yaqra'u al-ahaditha bi asanidiha an dhahri qalbi sai ta koro isnadi حدثنا فلان عن فلان عن فلان الرسول كما بعد كده لتاف يتي يتي دكا شنو عن ظهر قلبي ko duk da asali ba kai ke rikewa ba kawai dai hausa ne aka ce wata ran aka tambaye shi aka ce lima la taqra'u min kitab lima la taqra'u min ghairi kitab yasa an ka zo karantarwa sai ka rike littafi kuma ga shi kana da wannan hadda yani da'iman a lokaci yakan yi ittijala magalibi sai ya zo da kanyan shi ta ce me yasa kake haka sun fi so ya dinga yi da ka kawai da ƙarshe kambun baka ya zo ya kama shi kala sai ya ce inni a khaful uzur ina jin tsoron jiji da kai ka san ɗalibai sun ga kana da wata baiwa ka bayyana musu ƙarshe za su yi ta tilama ƙasa tilama ƙasa ƙarshe ka hau ka je ka nade wasu dare su baka wani wuri sai zai su nemi wani shi wani ya halaka wani mutum zuwa wani mala ko su suka halaka shi haka mutum sai ya kiyaye yabo da kuma kai shi gurin da Allah bai kai shi ba فقال له علي بن قفارس الزجاج العلفي الصالح lokacin da ya ce mishi lamma ta alhafiz min bilad al-azmi qultu ya hafiz ما حفظت بعد مئة ألف حديث لكن قلني وحد يزوك هدى حديث دبو دريبا يا جينا تيوان كراتو فقال بلى أو ما هذا معنا ويتعادا دبو دريب كلمة قال سمعت أبا محمد بن العبد بن عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني يقول سمعت التاج الكندي يقول لم يكن بعد الدار قطني مثل الحافظ عبد الغني باين تفي الدار قطني to ba a samu malami irin wato abdulghani al-makadisi ba ji alkindi da yake kusan zamilin shi ne wa qala marratan lam yara al-hafiz abdulghani mithla nafsihi bai taba ganin irin shi ba duk malaman da ya karatu gurin su da duk ɗaliban da ya koyar da duk abokanan karatun da suka yi karatu tare da ya kan shi dai bai taba ganin wanda ya kai shi matsayi da hadda da ilimi أبو نزار ربيعة بن الحسن لقد رأيت أبا موسى المديني ربما لمين وهذا الحافظ عبد الغني كما ناقا ونن باوان الله حافظ عبد الغني هو هذا الحافظ عبد الغني أحفظ منه عبد الغني أما يافي أبو موسى المديني سنة حديث وقال الضياء ضياء المقدسي الذي كده الحديث المختار wanda ya yi tarjama ta almakudisi cikin mujalladi biyu manya abu ya yake cewa wa kullu man ra'ayna min almuhaddithin mimman ra'a al-hafiz Abd al-Ghani duk wanda muka gani daga cikin malaman hadisi dan shi ba su hadu da shi ba shi ya rasu 644 bayan rasuwar san ko da sanyin zamani tare lokacin bai da wayo an gane aka yi ce dukkan malaman hadisin da muka gani wanda suka ga abulghani al-maqdisi kenan yana cikin malaman malaman shi wa jara zikru hifzihi wa muzakaratihi in dai za a zo ana ambatan hadda ta abdulghani al-maqdisi da yanda yake muzakara da abokanan karatu ko ɗalibai to waɗannan malaman da muka gani da suka gan shi ba wani daga cikin su face kala sai ya ce ma ra'ayna mithlahu aw ma yushbihu hada ba mu taba ganin irin shi ba ko ta magana makamancin wa kana yaqra'u wa yabki wa yubki an-nas bukaan kaseera tun ne daman ware in yana karantarwa yana kuka ya sa mutane kuka kwarai kana la yudi'u shay'an min zamanihi bayan tsallake wasu maganganu ce baya tozarta wani abu daga cikin lokacin shi bila fa'ida zan babu fa'ida ya san darajar lokaci wa kana la yara munkaran illa ghayyarahu bi yadihi aw bi lisanihi wa kana la ta'khudhuhu fi llahi lawmatu la'im zargin ne zargi ba ta kama shi dangane da lamarin ubangiji da maganganu da yawa da suke baya da gaban waɗannan cikin tarihul islam daga juz'i na 42 shafi 142 zuwa da 8 bi tasarrufat mafhum abdul ghani al-maqdisi a kamar da muka ji da ya'uddin al-maqdisi yayi tarihin shi cikin mujalladi biyu kamar yadda az-zahabi ya ambata cikin littafin al-ibaru fi khabari man ghabar juz'i na 3 safa 129 littafin juz'i 4 to ya rasu shekara ta ɗari shida wurin da muka ji wanda lokacin da zai rasu akwai maganganu da yawa waɗanda suke zuwa duba shi kuma mara lafiya ba shi ake matalkinin kalmar shahada ba to sun zo haka bayan ya yana sun kuyar da kan shi dai an ga bakin shi na motsi ana ambatan Allah ciwo ya yi tsanani sai suke fira a tsakaninsu sai ce yanzu a irin wannan lokacin kuke fira ita in ambatan Allah man sai fara la ilaha illallah la ilaha illallah sai ran shi ya fita shike zai mutu shike musu umarni da faɗin kalmar shahada kaga wannan ana kyautata mai zai insha Allah ta'ala nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala Allah ahada ubangiji Allah ta'ala ya ji kanshi an yi gwagwarmaya gurin daga addini kasan salatu la karam wurin daga addini da yadda shari'a da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam aha da ba shi insha so wannan littafi na umda umdatul ahkam na'am to wannan littafi na umda yana da shuruh da ayyuka da aka yi mishi wanda akalla sun kai goma sha biyu akwai sharhin ihkamul ahkam wanda shine kusan mafi dadewa wanda ibnu daqiq al-eid ya yi shi yana zuwa mujalladi ɗaya ko mujalladi biyu akwai tahqiq na ahmad shakir wanda shine yafi akwai littafin annukat al-umda al-ahkam na al-imam az-zarkashi tare da tahqiqin firyabi wanda wannan taba'a ta mutadaru taiba ta yi wato ainihin ta buga shi cikin mujallaji ɗaya tafi na uku i'lam al-i'lam bi fawaid umdat al-ahkam da ibn al-mulaqqin tare da tahqiqin abdul aziz al-mushayqih cikin juz'i goma sha ɗaya akwai littafin al-uddatu wanda yake hashiya ce ta as-san'ani ala ihkamil ahkam na ibnu daqiq al-eid wanda muhibbuddin al-khatib yayi wato ainihin tahqiqin shi tare da ali ibn muhammad al-hindi cikin juz'i hudu akwai littafi na biyar shine khulasatul kalam ala umdatil ahkam khulasatul kalam ala umdatil ahkam للشيخ فيصل آل مبارك عند مكتبة الرشد تبقى كم مجلد آه. تافي نشدة تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام نا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه وأن يا بقى شيء زم مقرر أن يبقى لبيئة متوسطة آه جامعة آل سعود عند يكي ɗalibai na kwaleji kenan ko da shi ne mukarar ɗinsu da shi arba'una tun firamare an yi shi a gane ko domin shiga kwaleji kwalejin hadisi na shida kenan littafi na bakwai taisirul allam da kusan shi ya fi shahara ko sharhu umdatul ahkam na ashekh abdullahi al-bassam yana zuwa juz'i biyu yana zuwa juz'i uku ni dai a zaɓi na mai ukun ya fi an gane littafi na takwas wanda na faɗa ta sau da na san su duka biyu na san su matuƙar sani akwai mai ɗaya kwarai wanda an game shi guri guda sun da muna karanta shi majalisun malam harun shi hafizahullah a wanda suke da mai mujalladi ɗaya sai dai mukan baro su a baya kwarai littafi na takwas akwai al-ilmam bi sharhi umdatul ahkam na al-sheikh ismail al-ansari مكتبة الرياض الحديثية مصر سعودية وإذا في شرحي نترى وانت انت مجلد ديني شرحي نترى خلاصة الأحكام على عمدة الأحكام أقول خلاصة الأحكام على عمدة الأحكام للشيخ فيصل المبارك أقول خلاصة الأحكام wanda yake shi kuma ta'alikat ne na Ali Bassam wanda ita risala ce bai kai mujalladi ba wasu ta'alikat ne aka cicciro maganganun albassam da ya yi cikin tesirul allam da wasu gurare da ya karantar da sautiyat da sauransu ina fata an gani littafi na goma nailul maram sharhi umdatul ahkam na alhusainin nuri da ali almarki suka haɗu suka yi shi littafi na sha ɗaya ta'asisul ahkam ala ma sahha min khairil anam la ahmad annajmi rahimahullah littafi na sha biyu akwai sharhi na al'imamu sa'idi cikin mujalladi ɗaya wanda ya haɗu da ayyuka kwarai littafin ya da mahimmanci sosai an mai ta'alikat an fitar da hadisan da shi sa'idi ya kawo cikin sharhi a cikin hashiya wadda maktaba ta kwai ba ta yi wani abu makamancin haka littafin ina da shi kana duka arkam ɗin hadisan cikin umda duka an ambace su galibi a cikin hashiya da kuma inda ake samun saɓani ko ya kawo hadisi yana cikin bukhari da bukhari baya cikin muslim ko muslim baya cikin bukhari ko lafazin da baya cikin bukhari da muslim da bayanin shuduri wani lokaci haka yana da matukar muhimmanci ga ɗalibi wanda yake na wannan fanni na hadisi khasata na fata an gane wannan yanzu ku karanta mukaddiman ku ko iya ita kaɗai ne insha Allah alam yahya
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي
na'am malam a wannan nuska tamu bayan ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim ya sha bayani kan buɗe littafi da bismillah hadisin da ya zo kan haka la'ifi ne sai dai koyi da abin da alkur'ani ya zo aka tsara a kai don kowace sura an buɗe ta da bismillah in banda suratu at-tauba ko sannan da murasalat din annabi sallama zuwa ga mulukul alam wannan kenan faɗin shi wa huwa hasbi akwai inda ya zo wa bihi taufiqi akwai me shi madadin wa huwa hasbi duka wa huwa hasbi ne ko ba ku da shi ne akwai wanda ya zo bismillahir rahmanir rahim wa huwa hasbi bismillahir rahmanir rahim wa bihi taufiqi wanda ya zo bismillahir rahmanir rahim qala al hafiz da ku haka yake kaga bismillah tana tsayawa a matsayin muqaddima ko a matsayin khutbatul haja kamar an yi tashahudi ne na'am wa huwa hasbi Allah shine mai iyar muni Allah ya ishe ni dogaro da shi ya wadatar da ni ruko da shi ya ishe ni ayyim na'am قال الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار نعم قال الحافظ الحافظ بالضم لم حديثي wanda mun sha bayani a kai abu muhammad abdulghani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi rahimahullah mun ji nasaba shi da tarjama shi akwai inda ya zo can bayan qala al-hafiz sai kawo al-faqih al-imam al-alim al-awhad az-zahid taqiyuddin duka ba ku da shi to akwai nuskar da ta zo da shi akwai wata nuska wadda kusan shine bugu na biyar shi ya kawo ha'un din a nuskan mu shine ya ƙara da ashekul imam al-alim al-amil al-hafiz al-awhad umdat al-muhaddithin taqiyuddin rahimahullah wata nuska ya zo radiyallahu ta'ala anhu badal rahimahullah to yace alhamdulillahi al-malik al-jabbar dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai mulki al-jabbar mai sawa ayi dole shi ke kaddara abu kuma ba wanda ya isa ya tare shi kunisar da ya zo almalik aljabbar akwai wadda babu ita kwata-kwata alwahid alqahar da yake shi kadai mai galaba akan kowa alqahar ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la rabbu samawati wal ard shine ubangijin samai da kasai akwai inda ya zo wal ardin وما بينهما العزيز الغفار عندي يك مبواي يوان غفرة سيغة مفضل وعلى وصلى الله على النبي المصطفى إرادة أمين استبت أكن النبي وندي يك زافك يا زوج سيدنا وتنصى وتنصى على محمد النبي المصطفى وندي يك زافك بان الله سبحانه وتعالى ودباب إتاء وتنصى المختار wanda yake Allah ta'ala shi ya zaba a cikin manzanni ya yi istifa'in shi daga cikin mutane ya yi istifa'i ya ikhtiyarin shi daga cikin manzanni wa ala alihi wa sahbihi al-athhar kira da aminci su tabbata akan iyalan shi da sahabban shi waɗanda suke wato ainihin tsarkaka akwai ƙarin wato ainihin wa ala wata nusar kuma babu wa ala alihi ko sai ka wa alihi wa sahbihi akwai inda ya zo da ƙarin al-asfiya al'atuhar wai inda ya zo da ƙarin al'akhiyar ko kuma da al'akhiyar badalin al'atuhar al'asfiya da al'atuhar da al'akhiyar duka za su haɗu duk da bayan kuma umumin wa khusus na'am na ga jidda ko mu ƙarasa shi amma lokaci ya yi na sallah mai sallah sai mu ƙarasa a gurgujen sha'adu to amurtashi da ya ce amma ba a ko na قال رحمه الله أما بعد إن بعض إخواني سألني اختصارا لكم في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج الحسيني النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المرضعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه فإنه حسبنا ونعم الوكيل yace amma ba'du bayan haka bayan muqaddima sai ce fa inna ba'd ikhwani lallai sashen ‘yan uwana, kunusar da ta zo ashabi ko? Lallai sashen wasu ɗalibai na. Ikhwan, ashab, duka ana iya ambatansu a matsayin ɗalibai. A ce sahibu fulan ya zama ɗalibin shi, wanda za a ce sahiba abi hamita, abu Yusuf al da Muhammad ibn al-Hassan al-Shaibani. ashabu rasulillah sallama ga ɗaliban shi sannan al'akh tawadu na malami sai ce akhi yana nufin ɗaliban shi to duka zai iya shiga to sashen wasu ɗaliban shi suka tambaye shi اختصار جملة في أحاديث الأحكام cewa in takaita musu wani tari wato wasu adadi da hadisan da suka shafi hukunce-hukunce mimma tafaka alaihi al'imaman waɗanda hadisan da al'imamul bukhari da muslim manyan malaman nan guda biyu suka yi ittifaki a kan ruwayarsu cewa fi ahadith al-ahkam akwai inda ya zo fi ahadith al-ilmami fi al-ahkam ko fi al-ilmami fi al-ahkam wato hadisai waɗanda suke magana haka akan a hadisai alamma fi shay'in ma'ana ya shiga cikin shi yanan ba shiga ta gaba ɗaya ba kuma to hadisai wanda a sama sama suna magana kan ahkam ba tare da ɗawwalawa ba amma sharaɗi ya zama hadisan nan duka bukhari da muslim sun haɗu akan fitar da shi al'imaman na farkonsu abu abdullah muhammad ibn ismail ibn ibrahim al-bukhari muhammad ibn ismail ibn ibrahim abinda ke tsakanin baka biyu na al-bukhari bai zo ba a nuska ta farko da ta uku da ta hudu da ta biyar amma dai a nusa mu'tamada al-khatiyya ya zo da al-bukhari wanda yake sanannen malami ko jabalul hifzi wa imam ahli dunya fi fiqh al-hadith ya rasu nawa review da eh hamsin da nawa da ɗaya ko da shida na ka zama خمسين دشدة وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري قبيلته النيسابوري قريني نسبة زواجة نيسابور شما بخاري نسبة زواجة بخارى ما بتجي قبيلة بخاري جعفكم الجعفي مولاهم أما مولاة محالفة فتا رقوبة تو الإمام مسلم shine imam na biyu daga cikin waɗannan imamai ɗin bukhari kamar yadda muka ji ya rasu 256 wanda an haife shi a shekara ta 194 kenan ya rayu shekara 62 sai dai bai gama kammala 62 ba babu kwana sha uku an gane a muslim ibn al-hajjaj ibn muslim an haife shi shekar 206 ya rasu rahimahullah wato ainihin shekara ta 261 ya rayu shekara hamsin da biyar bukhari ya rayu sittin da biyu muslim hamsin da biyar ina fata an gane to da hadisin da bukhari ya fitar da hadisan da muslim suka fitar na ahkam amma wanda suka haɗu shi yasa ce mimma tafaqa ba wa mimma akhrajahu al-bukhari wa muslim an ce mimma akhrajahu al-bukhari ko da a ce bukhari kadai ya rawaito muslim kadai ya rawaito amma ittifaqi shine su haɗu a cikin rawi daga cikin sahabbai ba lallai ya zama isnadin bukhari shine na muslim suna haɗuwa kuma duk sun yi riwaya daga malamai da yawa kuma tare duk da muslim ɗalibin bukhari ne amma ya yi ƙoƙarin haɗuwa da wasu malamai na bukhari ya riwaya daga gare su wurin da abu dawud da ya yi da tirmidhi da nasa'i an fahimci wannan to ya zama sun haɗu a sahabi hadisin da ke cikin bukharin na ibnu abbas ne shi ma na muslim na ibnu abbas ne dan sai ake muttafaqun alai kuma ya zama to matanin ɗaya ne galibin shi ko da an samu ɗan saɓani haka na lafazi ko wata ma'ana wadda ba za ta wato taɗiya asalin hadisin ba to har yanzu dai yana a matsayin muttafaqun alai ina fata an gane wannan amma ya zamanto hadisin bukhari ya fitar da shi ta hanyar abu huraira muslim ta yi ibn umar amma matani ɗaya ne a gurin wasu malaman suna ganin za a iya cewa muttafaqun alaihi ana nufin matani so suna ganin a'a sai dai ai bayani rajahu al-bukhari min hadithi abi huraira wa muslim wa muslim min hadithi ibn umar ina fata an gano wannan wanda ya tambayan nan ya ce fa'ajabtuhu ila su'ali sai na amsa mushi zuwa ga a tambayan nan da ya yi رجاء المنفعة به don fatar fatan a amfana da wannan hadisai da zan rubuta shi wannan aikin kaga wannan yana nuna cewa aiki ne ba babba ba a gurin shi ko ko ba haka ba saboda mun ji waye al-maqdis sai ce wa as'alullah an yanfa'ana bihi ina roƙon Allah ya amfanar da mu ina nufin shi kanshi yayi damirin jam'i ne litta'zim Allah ya amfanar da ni da wannan rubutu da zan yi bihi da shi littafin lafazin bihi bai zo ba a wata nuska wa man katabahu kuma ya amfanar da wanda ya rubuta shi ko nuskan man qara'ahu ko na ku haka ne katabahu da qara'ahu ya hada wata nuska qara'ahu badin katabahu to kuma sai ya hada haka ne ko da duk wanda ya karanta shi ko ya rubuta shi aw sami'ahu ko kuma ya ji shi sama min al-muallim kenan koye shi a gurin malami ta hanyar mushafaha aw hafizahu ko ya haddace shi na fatan duka su haɗu fa ko ba haka ba mu rubuta shi mu karanta shi mu ji shi koya gurin malami ko mu haddace shi wallahi yana da haddan nan tana da muhimmanci kwakwam sai a ce tashi kai bayani kan kaza kasa maka ne an ka haddace kai ta bayani kai ga kawai suna zuwa ma'alu hadda ita ce hadda ita ce lahi ɗalibi kusa a matakin farko ba abin da kafa bukata bayan ikhlasi da taufiki wallahi kalar hadda na fata an gane wani ka haddace ka haddace ka karanta ka maimaita sanda zai ma amfani ba tare da ka sani ba baka san ya karshen ka zai kasance in ka makance shi kan zama majabi da ka zama makawo haddace za littattafan naka wata ja'ifa tana iya faruwa da su ja'iha Allah ya tsare ko annoba ce ba karama ba akwai wanda an kona littattafansu an nutsar da su a ruwa kamar su allai su a ibn hazm al-zahiri bai yi tasiri ba cikin haddasa suka ce komai sun rike na cikin kamar su ibn lahi'a duk da ashrafu minna bai na nawa bai na kama bai na sama wal ard wurin daraja da abu akwai duk da haka da martabar shi ta kone sun samu ikhtilaf da hadda ba ta da kwari sosai aka kara su al-mas'udi dan shi ya rasu aka mai sata dan da sai ya abu yana zaune ana an dawo daga makabarta haka ana mai gaisuwa daga ce ga bawan shi ya gudun mai da dukiya kawai su ya shiga gida hashim ibn hushaim yake ɗaliban shi ce da ya fito kawai sai ya zama muktari da ma haddata shi ba can mai kwari ke ba can sosai to ka hadda ka zama dutse ka haddace ka zan dutse a hadda inda komai zai faru abin zai iya zuwa ma da sauki da izinin Allah الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من جد وجد الله يسامو داجي au nazara fihi ko yi nazari ma'ana yayi bincike ciki ka shiga neman wata mas'ala duka dole mu hada ka je kana neman hukuncin ka za ka duba hadisin da fakulisi ya kawo umda wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim ko muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan aiki ya zamanto tsarkakakke ne don fuskar shi mai karamci subhanahu wa ta'ala mujiban lil fawzi ladai zama shi zai wajabta mana samun tsira a gurin shi mujiban lil fawzi ladaihi akwai fi jannatin na'im anan babu na tunani da asalin nuskata fi jannatin na'im wajabta mana samun rabauta a gare shi a cikin aljanna ta ni'ima amin فإنه حسبنا ونعم الوكيل lallai yadda lamarin yake ubangiji shine wanda yake mai biya mana bukatunmu ma dalla da abin dogaro Allah ta'ala alwakil ismu maf'ul ne almutawakkal alai an gane ko ko kuma alwakil yani alhafiz mai kiyaye mu mai tsare wannan ita ce muqaddima ta al-maqdisi ga wannan littafi na umdatul ahkam da insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu shiga cikin wannan littafi mu ji hadisan shi tare da mukhtasarin bayani da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma ana haddacewa tambayoyi za su dinga biyo baya wurin da muka saba bambancin arba'una da umda shi kaga arba'una daga umdatul akam daga buhu sai tukunya shinkafa ce ya gwamnati babu tsinta ko ba haka ba hadisai ne na bukari da musulun sai aiki kawai sai in guraren da aka samu shiduni ko su alfazu da sauransu to shi ko kaga arba'una mun mun ji yanda aka kaya hadisan a sun sha da kyar ko mu ce mun sha da kyar da wasu hadisan lafiya launi mu dai za mu ce mun sha da kyar gurin gano tabbatansu da dare alhamdulillah duka sun tabbata amma mun sha da kyar gurin gano ingancinsu to nan sai dai wani abin na daban a ta tarazu a maruwaita ba za mu tsawaita ba sai inda yake da bukata ta zamanto almasa an gane ko amma ya kamata ko ma ku dinga research daga mun zo kan rawi farkon sunan shi ne za mu tambaya yaushe ya rasu alal akal ka rike wannan a ina ya rasu shekara ta nawa an fahimci wannan ko yawwa din na muku wannan aikin alarba'una ku sai ku mun ana kuma na kyautata zaton bara ku ba ni kunya ba ya ko ko an kudda tsammani to na sa rai eh na so kuma ne alfahari da ku da wasu abubuwa da yawa sa'in na ko kafin a zo karatun ah, littafi ya kamata kaɗan duba su ko sama sama ka shirya kila tambaya za ta iya bujurowa ka duba na baya kuma ka ne ka duba na gaba ina fata an gane shirya ma ka ga wannan yawanci da an yi shi kuma da sani wannan ya sauke shi guri da na sani so amma shi littafi duk sanda za ka karanta shi to ka ji sabon karatu ne an fahimci wannan kana so ya ma albarka kenan domin wannan bayanin cikin akhlaqul ulama ko الإمام الأجوري رحمة الله تعالى عليه الله تعالى يسام داتي إن شاء الله كتاب الطهارة في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله